إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masu da'awatul irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunanu abi daud yau muna goma sha ɗaya ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1,046 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafin namu na sunanu abi dawud a cikin kitabu tahara kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ولا ندري عن الأقدار شيئا ففي الأقدار منفعة وضرر فقد يأتي من المكروه فقد يأتي من المكروه خير كما يأتي من المحبوب شر wannan baitin yana fassara muna faɗin Allah maɗaukakin sarki ne wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ma da yake cewa wa ma nadri anil aqdari shay'an fa fil aqdari manfa'atun wa darar kaddara ba mu san komai game da ita ba kaddara a cikin ta akwai amfani akwai cutarwa duk yanda kaddara ta kasance sai ka samu ɗaya cikin biyu akwai amfani akwai cutarwa misali in Allah ya jarabce ka da rashin lahiya kaga kai gare ka akwai cutarwa amma kuma zai iya kasancewa a wajen Allah amfani ne gare ka ya zo a ɗaya daga cikin magabata ya yi rashin lahiya sai ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce ma shaddad bin aus shaddad bin aus ya ziyarce sa da ya ziyarto sa sai ya ce masa kaifa asbahta sai ya ce asbahtu ala ni'matin duk da yana cikin tsananin rashin lahiya ya ce na waye sahiya a cikin ni'ima ta Allah maɗaukakin sarki sai ya ce fa abshir ya ce abshir fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuli ya ce ina maka bishara domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutum da Allah zai jarabce sa da wata cuta ta rashin lahiya ko ta wata asara ko abin da ya kama da haka sai haƙuri face dalilin wannan ya kasance kankarar zunubi a gare sa wannan shine kenan ashe kaddara duk yadda ta kasance akwai alkhairi a cikinta wama nadri anil aqdari shay'an fa fil aqdari manfa'atun wa dararun faqad ya'ti min al mahbubi khairun kama ya'ti min al makruhi sharrun takan iya yiwa sharri ya zo ta hanyar abin da kake so kuma takan iya wa alkhairi ya zo ta hanyar abin da baka so shine fasarar wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum takan iya wa ku kyamace wani abu zai kasance shine alkhairi gare ku ku so wani abu zai kasance shine sharri a gare ku kenan babu abin da yake akan mu illa mu miƙa wuya idan Allah ya jarabce mu yi hakuri akan jarabtawa kowace iri ce zan iya bada misali da wannan jarabtawa da muke ciki ta rishin mai a gane da kyau ko bayan mun tashi da karatu sai da na biya station can la'asar ta kama ne ana tago goriyo muka zo daga mai faɗa ma bakan magana sai wanda zai lura da rawanin kai ce malam ai haƙuri sosai amma alhamdulillah dalilin rawanin nan namu dai muka samu aka yi muna alfarma aka samu na wannan shi ne kenan a takaice kun gani a da kwana biyu da suka wuce lahiya lokaci cikin sauki kake samun mai amma yanzu sai kayi gogoriyo wannan sai dama ita shiraftawa wata tana tana wa mutum ni'ima da Allah ya masa yanzu misali akwai makwabtanmu na kasashe makwabtanmu su ba wai abin su kullum ma ne haka ne duk in zaka shan mai sai ka bi layi duk inda zaka shan mai sai ka bi layi to mu kuma shekara nawa ba abin layi sai yanzu yan kwanakin nan aka samu jarabtawa wannan sai ya ƙara sawa mu gode ma Allah da wannan ni'ima da ya muna ta mai muna sami shi cikin sauki wannan shine kenan hausawa ke cewa sai wani ya rasa wani kan samu wannan ya tuna mini da su kuma yanzu masu sai da mai akan hanya kasuwar su ta tashi yanzu mai akan hanya jika wadan taksi ya ce 140 yayi a sai da mishi mai abun dala 140 yayi a sai da mishi aka ce sai jika an gane da kyau ko to sun yi lahi idan suka yi haka a abu su yi lahi ba amma sai da a ce musu su kyauta ba ina da in ka azdala 20 wannan shine kenan Allah ka ba mu iko haƙuri da jarabtawa wasu Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa inna izomal jaza'i ma izomin bala wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum in Allah ya so wasu mutane yana jarabta su faman faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhat duk wanda ya yarda da jarabtawa da Allah ya masa yi haƙuri to yana da yarda ta Allah wanda kuma ya kyamaci wannan ya nuna hushinsa to yana da tare da hushin Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon haƙuri akan jarabtawa in bu kuma ta ba a yau za mu tashi babun fi miqdaril ma'i alladhi yujzi'u fil ghusl babu mai bayani akan a miqdarin abin da yake isa yin wanka ma'ana ruwan da ya dace ruwan da suke isan mutum yayi wanka ma'ana kamar wajen arwalla ne yanda aka muna bayani wajen arwalla ba a san almubazzaranci haka a wurin wanka malici haddasana abdullahi bin maslama alƙa'anabi an malikin an ibn shihabin an urwata an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah kana yaktasilu min ina'in ya kasance yana wanka min ina'in daga wata ƙwarya ko wata roba huwal faraku ita ce alfarak alfarak wata ƙwarya ce ko wata roba wadda take ɗokan sa'i guda uku min aljanaba yana wankan janaba da gare ta qala abu daud abu daud yace qala ma'marun an az-zuhri fi hadha al-hadith qalat kuntu aghtashilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina wanka ni da manzon Allah min ina'in wahidin daga ƙwarya guda fihi qadrul faraqi wanda ruwan da ke cikinta suna kai adadin sa'i guda uku qala abu daud abu daud yace wa rawa ibn uyayna nahwa hadithi malik ibn uyayna ya rawaito kwatankacin hadisin malik qala abu daud abu daud yace sami'tu ahmad ibn hanbal naji ahmad dan hanbal yaqulu yana cewa al faraqu 16 ritlan al faraq ritil goma sha shidda yake yi ritil ba irin litir da muka sani ba nan an gane ko wani abu ne da suke na awu nasu suke ce ma ritil ƙala ya ce faman ƙala samaniyatu artalin duk wanda ya ce ritil guda takwas ne yake yin alfarakakin nan laisa zalika bi mahfuzin to wannan bai haddace da kyau ba قال يتي وسميت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر ناجي أحمد ناتيوا من أعطى في صدقة الفطر دو وند يباير أوجن صدقة ركونو برتلنا هذا دو ون الرتل كنام ما أون النام نرتل خمسة أرطال وثلثا يبادا رتل قدابير دقيتكين أكو فقد أوفى تيائي سرمسا an gane ko ratil biyar da ɗaya cikin uku shi yake yin sa'i guda to shi ne ke cewa wanda ya bayar da shi to ya cika waƙila saihaniyu saƙilun ƙila a saihaniyu saƙilun sai aka ce masa a saihani yana da nauyi wani nau'in dabino ne suke ce ma a saihaniyu wani nau'in dabino ne mai kyau mai girma mai nauyi kala sai ce a saihani yo atiyabu aiko saihani shi ya hidacewa ma a ba da zakka da shi don ya hidadi shi kuma wajen ba da zakka ta kono ana suka ba da abin da ya hidadi abin da mutane za su ce su ji daɗi qala la adri yace amma dai ban sani ba dan nauyinsa zai bambanta da sauran dabino ko kuma ba zai bambanta ba wannan hadisi sahihi ne a takaice wannan hadisi abin da yake nunawa ana son nisantar almubazzaranci a wajen yake da suna wanka ma'ana ɓata ruwa masu yawa a wajen wanka domin ga manzon Allah shi da Aisha suna wanka da adadin ruwan da suka kai sa'i guda uku sa'i guda uku kuma sai masu raga ruwan in manzon Allah shi kadai ne yana wanka da adadin sa'i guda malai ce babul ghusli min aljanaba babu mai bayani akan wankan janaba ayya ake yin wankan janaba akwai hadisai da yawa a cikin wannan babin zamu karanta su in muka kai ga wanda yake bukatan bayani mai fadi sai mu bayani حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق أخبرني سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سو جبير سن أنبتا أوجم من ظن الله الغسل من الجنابة وان كان جنبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من ظن الله يتي أما أنا أماني فأفيد على رأسي ثلاثا إنا زباوا أكن كينا زباوا قداؤك وأشار بيديه كلتيهما sai ya nuni da hannayensa guda biyu gaba ɗai ma'ana yana ɗobo ɗoko hannuwansa guda biyu ya kwaso ruwa ya zuba ya murza ya kwaso ya zuba ya murza ya kwaso ya zuba ya murza an gane ko yan daga cikin ladabi na wanka ana so mutum ya murza kansa da kyau za mu ga hikimar da tasa ake so a murza kai da kyau malai ce haddasa muhammadu ibn musanna haddasa na abu asimin عن حنظلة عن القاسم أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله يا كسنتي إذا اغتسل من الجنابة إذا زي وانكن جنابة دعا بشيء ينا كرا دا أكاو مسا وني أبو نحو الحلاب كتن كتن الحلاب an gane ko shi ma sunan wani wata ƙwarya ce fa aka zabe kaffihi sai ya ɗibi ruwa da hannunsa da tahin hannunsa fa bada a bishikki ra'sihil aiman sai ya fara da ɓangarensa na kai na dama ɓangaren dama na kai sun mal'aisar sannan ɓangare na hagun sun ma'aka zabe kafaihi sannan sai ya ɗiba har yanzu da tahin hannunsu guda biyu faƙala bihi ma ala ra'sihi sai ya yi da su a wajen kansa kamar yadda ya a ɓangare na hagun faƙala ayanan fafa'ala jayyid abinda wannan hadisi yake yana koya muna yanayin yadda ake wanke kai a wajen wankan janaba an gane da kyau ko ya biya a gare mu hadisi Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi a komi nasa na tsarki yana farawa da dama to har kai in zai wankewa da dama yake farawa in ya kwaso ruwa an gane ko yana fara zuba a bangaren sa a bangaren sa na dama an gane ku sannan ya komo bangaren shi bangaren shi na hagu wannan shi ne kenan mala ce a yana iya gaba ɗaya kuma yana iya ya ɗebo ya wanke na dama daban ya ɗebo ya wanke na hagu daban na mala ya ce حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة عن ابن قدامة عن صدقة حدثنا جميع بن أمير جميع بن أمير أحد بني تيم الله جميع كان دين دقاتكم جماعة بنو تيم الله بن ثعلبة قال يتي دخلت مع أمي وخالتي ناشغني دم أيفياتا دائر أور ما أيفياتا على آئشة أوجن آئشة فسألتها إحداهما سي fasa'alatha ihdahuma sai ɗaya daga cikin su ta tambaye ta kaifa kuntum tasna'una indal ghusli ya kuke yi a wajen wankan janaba faqalat aisha sai aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance ya tawaddau yana arwalla wudu'ahu lis-salati irin arwallar sallah thumma yufidu ala ra'sihi thalatha marratin sannan sai ya kwarara akan kansa kwararawa guda uku wa nahnu nufidu ala ru'usina khamsan amma mu mata mun kasance muna zubawa sau muna zubawa akan ka mu zubawa guda biyar min ajli dhafri dan dalilin kitso da ke gare mu tunda muna da kitso kenan ruwa za su iya wuye shirga shi yasa sai mu muna sawa sau sau sau biyar amma wanda riwayar bata inganta ba kenan magana mafi inganci da mata da maza dukkanin su me za su yi sau uku ake zubawa wannan shine kenan to za mu gani su mata dole ne sai sun banye kitson su ko ba dole bane ko akwai lokacin da suke banyewa akwai lokacin da ba su sun banye ba مالك حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة maza Allah ya kasance idan yi wankan janaba kalin Sulaimanu Sulaimani na cewa ya bida'u yana farawa fayufrigu bi yaminihi ala shimalihi sai ya zuba da hannunsa na dama akan hannunsa na hagu an gane da kyau ko wa qala musaddadun musaddad yace ghasala yadayhi yana fara wanke hannayensa yasubbu al-ina'a ala yadihi al-yumna yana karkato ƙwaryar sai ya zuba ruwan akan hannunsa na dama an gane da kyau ko yace thumma tafaqa sai suka yi ittifaki ma'ana musaddad da Sulaiman suka yi ittifaki a wajen rawaito hadisin fa yaghsilu farjahu sai ya wanke al'aurarsa kala musaddadun musaddad yace yufrigu ala shimalihi yana zuba ruwan da ya debo da dama akan hannunsa wa rubbama wa rubbama kanat anil farji mai yiwa watar ma tana me yake da suna tana yin kinaya akan farjin ba ta cewa farji kai tsaye sai ta ce yana yin sarki ma'ana yana wanke al'aurar tasa thumma yatawadda sannan sai ya arwalla wudu'ahu lis-salati arwallarsa irin ta sallah thumma yudkhilu yadayhi fil ina'i sannan sai ya sanya hannayensa a cikin ƙwarya fa yukhallilu sha'rahu ya ɗebo sai ya tsefe ya tsefe gashin kansa hatta idza ra'a annahu qad asaba al bashara har sai idan ya ga ya samu hatar kansa aw anqal bashara ko ya tsabtace gashin kansa eh hatar kansa afraga ala ra'sihi sannan sai ya kwarara akan kansa thalathan sau uku fa'ida fadala fadalatun idan wasu ruwa suka yi saura sabbaha alaihi sai ya zuba ruwan akan kansa bayan wancan zuba guda ukun da ya yi abinda wannan hadisi yake nunawa yadda ake shahar kai da aka ce manzo Allah na kwarara ruwa akan kansa wannan hadisin kamar yana nuna ba ɗebowa yake ba kai tsaye ya kwarara akan kansa ya murza a'a farko jika hannunsa yake da ɗanyi-ɗanyin ruwan sannan sai ya sa ya murza bangaren sa na dama ya kuma bangare na hagun shi ma ya murza sai ya murza ya murza ya murza da kyau sannan sai ya kwaso ya zuba daya ya kwaso ya zuba biyu ya kwaso ya zuba uku an gane da kyau ko malamai suka ce hikimar da ta sa farko sai ka murza da kyau da danyi shine lokacin da mutum yayi janaba ma'ana yayi inzali mani ya huto akwai wasu hurunoni na kai da suke budewa hurdoni in suka bude in ka zo kai tsaye ka kwarara ruwa to ruwan suna iya shiga a cikin kanka su iya sababa maka da ciwon kai ma'ana ruwan za su iya shiga a cikin hurdunonin duk da hurdunonin kanana ne sosai mai ruwa za su iya shiga sai su sababa maka ciwon kai ko abin da ya kamata haka to shi yasa a farko ake so ka jika hannu sannan sai ka murza da kyau murza wanda za ka yi ita za ta sa wannan hurdunonin su yi ne su liƙe kenan bayan ka murza ne sannan sai ka ɗebo ka kwarara ka ɗebo ka zuba ka ɗebo ka zuba a wannan lokacin ba za su yi tasiri ba an gane da kyau ko wannan shi ke nuna mana ashe duk abin da kaga an ce ayi manzo Allah ya ce ayi a wajen ibada to akwai hikimar da ta sa ya ce ayi mun san hikimar ko ba mu santa ba malam yace haddathana amr ibn ali al-bahili haddathana muhammad ibn abi adi haddathana sa'id an abi ma'shar عن النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya kasance idan arada an yaghtasila min aljanaba idan ya so yayi wankan janaba bada abi kaffaihi yana farawa da tahin hannunsa fa ghasalahuma sai ya wanke su thumma ghasala marafiq thumma ghasala marafidahu sannan sai ya wanke murafikinsa ko marafikinsa marafik shine al'aura kenan sai ya wanke al'aurarsa wa afada alaihi alma sannan sai ya kwarara ma kansa ruwa fa idza anqahuma idan ya wanke hannayen nasa da kyau ma'ana bayan ya wanke al'aurar kuma sai ya koma ya wanke hannayen nasa ahwa bihima ila ha'itin sai ya je da hannayensa zuwa ga gina thumma yastaqbilu yastaqbilu alwudu'a sannan sai ya fuskanci arwalla wa yufidu alma'a ala ra'sihi bayan yayi arwalla sai ya kwarara ruwa akan kansa حدثنا الحسن بن شوكر حدثنا هشيم عن عروة الهمداني حدثنا الشعبي قال قالت عائشة عائشة تجي لئن شئتم لأرينكم in kuna so ma zan iya nuna muku asara yadda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sawu da alama ta hannun manzon Allah fil haiti a ga gina tunda gina ce talaka haithu kana yaktasil min aljanaba inda ya kasance yana wankan janaba abinda wannan hadisi rawi guda biyu suke nunawa shine idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a ban daki farkon abin da yake yana wanke hannunsa in ya wanke hannunsa da kyau sannan sai ya wanke al'aurarsa an gane ko ya yi tsarki bayan ya yi tsarki sannan sai ya buga hannunsa ga gina ya zoza ya zoza sannan sai ya wanke hannun nasa don me yasa don kazantar da yami don kazantar da ya taba kina wanke hannu sau nawa yayi a sau biyu ko na farko kamin a kai ga wanke al'aura domin ta ma al'aura din ka samu ta dauda matsala ne na biyu bayan ka wanke al'aurar ka da dauda shi ma za ka ƙara wanke hannun naka wannan wanke hannun yana iya shiga a cikin arwalla kinan bayan ya wanke hannun sai yi arwalla bayan ya yi arwalla sannan sai zuba ma kan ruwa za mu zo a ƙarshe mu nuna siffar da kyau kinan a takaice ƙarin da muka samu a nan shine mazala yana wanke hannu guda biyu wanki na farko kamin ya yi tsarki wanki na biyu bayan ya yi tsarki an gane da kyau ko yana sa yana zoza hannunsa ga gina ya wanke da kyau kenan wannan sai nuna zoza hannun da yake ga gina don saboda ya tsabtace hannun ne su malamai suka ce kenan duk abin da zai iya daukan matsayin tsabtace hannu misali a wannan lokacin akwai sabini ko yauwa yana daukan haka nan shi yasa a riwaya ta biyu sha'abi yake cewa Aisha ta ce in kuna so ma zan nuna muku inda manzo Allah in yi wanka ko ya tsarki yake buga hannunsa yake zoza hannunsa ga gina ya wanke sai dai ruwayar bata inganta ba amma wacan ta inganta na cewa yana zuza hannunsa ga gina don ya tsaftace wannan da yake nuna musulunci addini ne addini ne na tsafta babu addinin da ya kai musulunci tsafta mala yace حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب حدثنا ابن عباس عن خالته ابن عباس يا باس الأباري cewa ya rawaito daga ‘yar uwar ma'aifiyarsa maimuna ita ce maimuna qalat tace matar manzon Allah kenan wada'tu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ghuslan yaktasilu bihi min aljanaba na ajima manzon Allah ruwan da zai yi wanka da su wankan janaba fa akfa al'ina'a ala yadihi al-yumna sai ya kwararo ƙwarya ko kwano ko roba wanda zai wanka da ita ya karkato ta ya zuba ruwan akan hannunsa na dama fagasalaha marrataini sai ya wanke hannun sau biyu au salasan ko sau uku thumma sabba ala farjihi sannan sai ya zuba ruwan akan al'aurarsa fagasala farjahu sai ya wanke al'aurar tasa bishimalihi amma da hannun hagu ya wanke thumma daraba biyadihi al-arda sannan sai ya bigi kasa da hannayensa fagasalaha sai ya wanke hannayen thumma tamadmada kun gani kenan wankin na kasa a cikin me yake a cikin na arwallah an gane ko kenan ya halatta lokacin da ka zo arwalla misali ka ci wani ka taba wani nama misali danye sai ka ce aka maka sokilin ka zuba omo ka wanke hannunka an gane ko kuma ka ci gaba da arwallarka dama shi wannan wankin na harko mun gani akan cewa baya daga cikin farin laina na arwalla to sun mata mazmada sannan ya kurkure baki wasan shaka ya shaka ruwa wa gasala wajhahu ya wanke huskar sawa ya daihi da hannayensa sun masabba ala ra'asihi sannan ya kwara ruwa akan kansa wa jasadihi da jikinsa sun matanaha nahiyatan bayan ya wanke bangaren jikinsa sai ya gurgusa ya koma wata nahiya ma'ana ya dan gurgusa daga inda yake ya dan bangara fa ghasala rijlaihi sai ya wanke kawahuwansa guda biyu kenan ya kare fanawaltuhu almindila sai nazo masa da almindil shine yake da suna mushuwar ko kyalle falam ya akhudhuhu sai bai dauki kyallen ba waja'ala yanfudu al-ma'a an jasadihi sai ya sanya yana goge ruwan daga jikinsa ma'ana ruwan da suke tsayawa ga jiki irin wannan barmakon ya sa kyalle ko mushuwar sai ya sa hannunsa yana sharcewa yana karce su fa zakartu dhalika li ibrahim sai na ambaci haka ga ibrahim fa qala ma'ana nace masa ya akai bai sa kyalle ba ko bai sa kyalle fa qala sai ce kanu la yarawna bil mindili ba'san sun kasance ma'ana sahabbai ba sa ganin sa kyalle wani laihi ne an gane ko shine ba sa ganin sa kyalle wani laihi ne ko wani abin kyama ne walakin kanu ya karahun al'ada sai dai suna kyamar ya kasance musu al'ada mana suna kyamar su saba da haka ne dai in sun saba da in sun yi wanka shi sun goge da kyalle za su sha wahala domin kai balaguro ba ko da shi kake da kyallen da zaka goge ba an gane ko kenan ashe da ba su sa kyalle ba wai dan laihi bane ko haramun ya suna yi ne dan a lokacin su kaya ba su wajiba ba ko kayan da zaka sama akwai zamu gani riwaya take nuna wasu daga cikin mata ma kwamfule ɗai ke gare su har cikin maza haka za mu gani idan muka zo a ɓangaren haila hatta cikin mata yin maza Allah wanda kwamfule guda ke gare ta jayyid faƙala sai ce ƙala abu dawud abu da ya ce ƙala musaddarun fakultu li abdullahi bin dawud sai na ce ma abdullahi bin dawud kanu ya karahu na hulil ada sun kasance suna kyamar wannan dan ya kasance dan kada ya zamanto musu al'ada su saba da haka nan in busu yi ba ya kasance ba su jin daɗi faƙala sai ce haka za huwa haka na samu hadisin walakin wajattuhu fi kitabi haka za ma'ana haka abun yake haka yake nuhi walakin wajattuhu fi kitabi haka za sai dai haka na samu sa a cikin littahina abin da yake nuhi kamar lafazin ga yanda ya rawaito su ga yanda lafazin ake nuhi amma dai ga yanda shi ya samu lafazin a cikin littahin nasa a takaice wannan hadisin yana nuna babu lahi ashe mutum ya sa mindil ya sa mushuwar ya goge jikinsa duk da manzon Allah baya yi amma ba baya yi bane dan yana kyama a'a dan saboda kada ya zamanto musu al'ada su kuma kaya a wajen su suna da wahala حدثنا حسين بن عيسى الخراساني حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة ibnu abbas ya kasance idan ya yi wankan janaba ko idan zai yi wankan janaba yufrigu bi yadihi yumna yana zubawa da hannunsa na dama ala yadihi yusra akan hannunsa na hagu sab'a mirarin sau bakwai thumma yaghsilu farjahu sannan sai ya wanke al'aurarsa fa nasiya marratan sai wata ran ya manta kam afraga zubawa nawa ya wanke hannu sau nawa yayi fasa'alani sai ya tambaye ni kam afraghtu ma'ana yana cikin koya musu ne sai ya tambaye shi zubawa nawa ne ga hannu zubawa nawa ne ga hannu fa qultu la adri sai nace ban sani ba ban kilga ba fa qala sai ce la umma laka baka da uwa an gane ko wannan kalima ce wadda laraba suke hodi amma ba ma'ananta suke nihi ba ita da kalima ta taribat taribat ya yaminu ko taribat ya daka wannan shine kamar kalma ce da suka saba hudi amma ba ma'anarta suke nufi ba kamar ka ce mishi kai taitan ne ma yamna'uka an tadri me yasa baka haddace ba ina koya maka baka haddace me yasa baka haddace ba thumma yatawadda sannan sai ya arwalla wudu'ahu lis-salati arwallasa ta sallah thumma yufidu ala jildihi al-ma'a sannan sai ya kwarara ma jikinsa ruwa thumma yaqulu sannan sai ce haka da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatatahhar haka manzo Allah ya kasance yana sarki sai dai wannan hadisin bai inganta ba domin kun gani akwai bambanci da abin da ya gabata ko wanke hannu nan so nawa aka ce yayi so bakwai kun ga ya sha bamban da wancan shi yasa yana daga cikin abin da mai yiwa yake iya jawo da ifancin sa dan an samu shuzut ja an ce uku nan shi kuma ya ce bakwai ko da yake in ma ya inganta yana iya nuna halaccin wankewa sau bakwai kin amma dai abin da ya tabbata manzo Allah sau uku yake wanke hannu مالك حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم بن عصم عن عبد الله بن عمر قال كانت الصلاة خمسين صلى تاكسنتي أفرق مسلنتي an gane ku guda hamsin aka fallanta ta maimakon guda biyar wal guslu min al janaba sab'a mirarin shi kuma wankan janaba ya kasance bakwai aka fallanta shi in janaba ta kama ka sai ka yi wanka sau bakwai sannan kami sannan ka tsarkaka akwai wahala ko ba wahala sallama guda hamsin ga ini an gane ko wani zai ce ya za a yi ta inda allah ya fallanta ta aido da a yi kuma za ka ga yadda za a yi ta to ai na ji da ko kasuwa ba za a taimako sallah guda hamsin ga ini to sai mu ce mai yiwa da allah ya bar muna ita da abinci daga sama ne za a zanka mana kenan ba mu da bukatar sai mun ta yi nema za mu kasance kawan mala'iku ibara kawai za mu ta yi muna ci muna sha ko da yake su mala'iku ba su ci na'am mala yace wa ghaslul bawli min as-sawb sab'a mirarin haka kaya su ma in hutsari ya same su sai ka wanke su sau bakwai an gane ko falam yazal rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yas'alu manzo Allah bai gushe ba yana roƙon Allah Allah a sauso ta wannan hatta ju'ilatis salatu khamsan har sai da aka sanya wanka aka sanya sallah ta kasance guda biyar wal ghusl min al janaba marratan wankan janaba ya kasance sau guda da guda in kai wa ghuslul bawl min as marratan shi ma wanke wanke hutsari daga kaya shi ma sau guda hadisin bai inganta ba an gane ko amma al'amari na sallah shi wannan ya tabbata amma al'amari na wanka da da da wanki shi wannan ba da tabbaci akan akwai hadisin hadisi sahi da ya tabbatar da wannan amma ita sallah ya tabbata sau 50 sallah guda 50 aka so a farlanta malici haddathana nasr ibn ali حدثني الحارث بن وجيه حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة للي أكسن كوني دنغاشي akwai janaba faghsilu sha'ara to dan haka ku wanke gashi wa anqul bashar ita kuma fata ta gashin ita ma ku tsarkake ta an gane da kyau ko qala abu daud abu daud yace al harithu bin wajihin hadithuhu munkar al haris bin wajih hadisin sa munkar ne an gane ko jayyid mun yi bayani abinda ake cewa hadisi munkar هو مخالفة الضعيف للثقة وهو ضعيف كما شيء ميكر سنة الحارس ضعيف نباء كربان حديث سا كنا وانا حديث بي انغان تبا انغان يركيوكو amma ya tabbata a kaulin malamai abinda muka faɗi farko na cewa hudunonin gashi suna buɗewa in janaba ta hutu in mutum yayi janaba haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammadun akhbarana Ata ibn Sa'ibi an zadana عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي مزا الله ياتي من ترك موضع شعرة من جنابة دو wanda ya bar wurin matsayar gashi a wajen janaba lam yagsilha bai wanke wannan wurin ba fu'ila biha kaza wa kaza minan nar za a yi ma wannan wurin kaza da kaza da azabar wuta qala aliyun sai ali ya ce faman samma adaitu ra'si salasan daga wannan lokacin ne na saba ma kaina wanki uku uku zanyi maimakon in yi guda da nake yi a da yace daga wannan lokacin na saba wanke kaina sau uku uku dan tsoratarwar da manzon Allah yayi wa kana yajuzzu sha'rahu kuma ya kasance yana katse gashin kansa dan yana ganin in yana da gashi da yawa ba zai samu damar wanke kanshi da kyau ba to dalilin wannan hadisin sai kasance yana yana rage gashin kansa shine ma'anan ya juzzu sha'rahu sai dai hadisin bai inganta ba an gane da kyau ko hadisin bai inganta ba a takaice yan uwa masu girma a wanka kala biyu ne wankan janaba kala biyu ne akwai sifatul kamali akwai sifatul ijza siffa ta kamala da siffa ta isa siffa ta kamala ita ce wadda muka gani na an bayyana muna menene siffa ta kamala shine idan ka zo a banɗaki da niyyar wanka da farko ka fara wanke hannunka sau uku ka wanke al'aurarka da kyau sannan ka yi arwalla irin arwallar sallah a wurin arwallar kana da zaɓi imma ka wanke ƙawa ko kuma ka bar ƙawar sai ƙarshen wanka sai ka wanke ta an gane da kyau ko bayan ka yi arwalla ka shafa ma kanka sai ka ɗobo ruwa tunda cikin shafar kai akwai abin da ake so a yi na murza kai sai ka ɗebo ruwa ka kwarara ma kanka sau uku ka ɗebo ka kwarara sau uku in ka kwarara sau uku sannan sai ka ɗebo ruwa ka wanke ɓangarenka na dama har zuwa ƙasa ka ƙara ɗebowa ka wanke ɓangare na hagum har zuwa ƙasa an gane da kyau ko sannan sai ka kwaso ruwan ka zuba ma kanka ka koma gehe ka wanke kawahunka an gane da kyau ko wannan kenan in baka wanke kawahunku ba a wajen mi a wajen mi a wajen arwalla wannan ita ce siffa ta kamala siffa ta isa shine ka zo da niyyar wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan shiga musulunci kawai sai ka buɗe famfo in famfo ne ke gare ka ya ta kwarara a jikinka an gane ko in kuma roba ce dai ke ta zuba ma jikinka sai ka tabbata ko ina ya samu ruwa yanzu sai ka ɗobo ruwa ka kurkure baki ka shaƙa ma hanci shikenan domin me ake ce ma alghuslu huwa ta'mimul jasadi bil ma'i shine game jiki da ruwa to lokacin da misali ka zo idan ma a ce wata fishin ce wani teku ne ke da kwai ka shiga kai bundun bundun ko ka bude famfo ruwa ko ina ya shiga ina ne ruwa bai shiga ba ai in ka zo bude famfon ba haka zaka yi ba kana wanka a ai ba haka zaka yi ba ko kenan tabbas baki bai samu ba baki da hanci ne bai samu ba kenan shi yasa da ka kare sai ka debo kurkure baki ka shaka ma hanci shikenan ka kare wanka wannan irin wankan shi kamata a rika koya ma sabin musulunta dan wancan wankan kamin su iya ma akwai aiki to ana so da sun musulunta su yi wanka yanzu a zo sai a fara koya musu ya za su kenan kaga abu ne za a koya musu wannan lokacin wankan da arwalla ko kaga lokaci guda ba su iyawa kenan farko sai a koya musu irin wannan wanka shi yasa daga cikin strategikin da muka dauka akwai littafin da muke ga rubutawa wanda insha Allah bayan Ramadan zai hoto tunda so nake tsakiyar Ramadan ko goma karshe mu tsaye da karatu sai in yi sacrifice lokacin in bada lokacin ga ga rubutun na har rubutun mai ayyuka sun hana min ida shi cikin littafin tsarin da muka ɗauko a wanka da za mu nuna musu irin wannan wankan za a nuna musu farko shi za su fara sai su zo itafar itaf sannu sannu har su iya mi har su iya irin wancan wannan shi ne kenan kamar yadda a wajen sallah daga cikin strategikin da muka yi farko sallah abin da za mu koya musu shine subhanallah walhamdulillah wallahu akbar shi kaɗai za su faɗi a cikin sallah kun san da wannan ya halatta shi kadai sallah kaga in ka zo masallaci sai mu ce mishi in ka an ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar in an duka ka ce subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar in ana zaman tahiya kai mi zaka ce subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar in kai tsaye ma ka rungume hannu mi zaka ce subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar kuma wannan manzo Allah ya koya ma wani mutum shi da yazo yake ya manzo Allah ni ban iya haddace komai ba alqur'ani suratul fatiha akai akai ya iya ya kasa iya komai bai iya haddacewa ba dai ka iya haddace wannan abun ba subhanallah walhamdulillah wallahu akbar to je kai ta faɗin su a cikin sallah shi kadai za ka ta faɗi to kun gani haka za a yi amma tun farko a ce za a koya musu tahiya a koya musu alhamdu a koya musu abin da ake cikin kaza da kaza ka gani tun farko sai su hara mami sai su hara gajiya amma da an koya musu mai sauki sun fara yi da haka nan dama za mu tilasta musu rika zuwa suna karatu sannu sannu suna koyo sannu sannu suna koyo har su iya sauran wannan ita ce hikima ta muke suna ta da'awa wannan shi ne kenan wannan duka yana daga cikin albarkacin karatun da na yi na pedagogy a tarbiya duka wannan ta wannan hanyar da kuma ta hanyar bahasin da na yi na magister turku wa asalibu tadris fi dawil kitabi wa sunna dubaru da hanyoyi na karantar da mutane ta hanyar alkur'ani da sunna wannan shi ne kenan mala yake cewa babun fil wudu'i ba'da al-ghusl babi mai bayani akan arwalla bayan wanka ma'ana shi idan mutum yayi wanka dole kuma sai ya koma ya wata arwalla in zai yi sallah shine abin da ake so a tambaya malai ce haddathana abdullahi bin muhammad bin nufairi haddathana zuhairun haddathana abu ishaqa anil aswad an aisha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance ya tasilu yana wanka wa yusalli kuma yana sallah ar-rak'atayn raka'a guda biyu wa salatal ghadati da sallar asuba an gane da kyau ko wala arahu wala urahu yuhdithu wudu'an ba'da al-ghusl kun bana ganin shi yana yin wata sabuwar arwalla bayan wanka Aisha ke bada labari take cewa manzo Allah na tashi da asuba ya wankan janaba sai ya sallah raka'a biyu kuma ya je masallaci ya sallar asuba ba tare da yayi ba sabo arwalla sai ya nuna in kai wanka ya wadata domin a cikin wanka akwai mi akwai arwalla wannan shine kenan wancan wankan shi wankan karan kansa shine shine arwallan an gani da jago mutane ba su gane wai sai akwai masu cewa haka nan in kai irin wancan wanka ai sai ka sake mi sai ka sake a'a ko wancan da aka ce in kai yi shi ba sai ka arwalla ba wai dan akwai arwallar ciki bane a'a dan saboda wanka ne kai an gane da jago al-ghusl al-wudu at-tayammum dukkanin suna halatta ma kai ne kai sallah an gane da kyau ko idan ko wancan kai ya wadatar wallahu ta'ala alam mali ce babun fil mar'ati hal tanqudu sha'raha inda al-ghasli inda al-ghusli babin mai bayani wai shin mace idan za ta yi wankan janaba dole sai ta walwale gashin ta sai ta banye kitso حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال سمت حدثنا سفيان سفيان يا بام لاباري بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين للي وتما تادق تكين مسلمي وقال زهير زهير يتي إنها يتي أي إنها أم سلمة تتي أم سلمة قالت تتي يا رسول الله يا ما أيكن الله إني امرأة أشد ظفر رأسي ni mace ce mai kitso 'yan ƙanana an gane ko shi ne mana ashirtu dafra ra'asi afa an quduhu lil janaba shin sai na wanke sai na banye wannan kitson a wajen janaba idan zan yi wankan janaba qala yace innama yakfiki an tahfi alaihi thalathan ya ishe ki ki kwarara mishi ruwa sau uku wa qala zuhairun zuhair yace tahsi alaihi thalatha hasayatin za ki kwarara a kansa kwararawa guda uku min ma'in na ruwa sun matufidina ala sa'iri jasadiki sannan sai ki kwarara ma sauran jikinki fa'ida an ti kattahurti idan kika yi haka tokin tsarkaka an gane da kyau ko wannan hadisi yana daga cikin dalilin wancan wankan da muka bayar kuma mazala na koya mata wanka ne shi in kika zo ki wanke kanki sau uku da kyau sai ki kwarara ma sauran jikinki shi kenan kin yi wanka حدثنا أحمد بن عمرو بن السر حدثنا ابن نافع يعني الصائغة عن أسامة عن, المق... عن المقبري عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة وتما تاتاز وجن أم سلمة بهذا الحديث معناه سيأمبت وجن سيأمبت ون حديث قالت تجي فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم سين تنبيا متى منزن الله كنا أوت رواية أم سلمة ta tambaya ne dalilin an tambayta ne kenan sai na tambayan mata manzon Allah bi ma'anahu da ma'anar wannan hadisi ma'ana sai ya gaya mata irin wancan qala fihi sai dai a cikin wannan riwayar ya ce wa humuzi qurunaki an gane ku wa humuzi ai harriki ki motsa me yake suna me ake ce ma kitso tsoraye yawa jazakumullah ki motsa tsorayenki an gane ko ki motsa tsorayenki inda kulli hafnatin duk zubawar da kika yi ma'ana duk zubawar da kika yi kuma ki murza da kyau حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة ɗaya daga cikin mu ta kasance in janaba ta same ta akhadat thalatha hafanatin tana ɗiban ruwa kwasa guda uku haka za haka ta'ani bi kaffaiha jami'an ma'ana tana nuhin ga tayin hannunta guda biyu za ta ɗiba kenan sai an sa tayin hannu guda biyu wajen zuba ma kai na'am fatasubbu ala ra'siha sai ta zuba akan kanta wa akhadat biyadin wahidatin sai ta ɗiba da ruwa guda fasabbaha ala hadha shiq ta zuba akan wannan bangaren wal ukhra ala hada shik guda kuma a wannan bangaren an gane da kyau ko abinda take nihi idan kika zo ɗiban ruwa in kina so ki fara da dama da hagun in kana so in ka ɗebo haka guda sai ka zuba wanga bangaren guda kuma kame ka zuba wanga bangaren shine abinda take nihi duk yanda mutum ya yayi in ka kwaso in kana so ka zuba nan an gane ku ka komo nan ko kuma in kana so ka kwaso ka zuba nan ka wanke shi da kyau sai ka kwaso ka zuba da nan ka wanke da kyau in yaso in kana so na uku ka zuba kai tsaye hakan ga na biyu da na uku ka zuba kai tsaye haka nan al'ahammu dai ana so ne ba dole bane sai ka fara da bangaren dama مالك حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن السويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل منكسنتي منا وانكا نجنبا وعلينا الضماد الهالي منا دا ضماد shine me ake ce mishi curi kun san curi ko mata suna cure kansu akwai wani wani magani da suke sa ma gashin kai sai a kulle shi ba a banye shi an gane ko sai a kulle shi ba a banye shi sai ya yi kwana biyu ko kuma dai sai ya yi kwana ɗai sai ya ɗau tsawon lokaci sannan sai a banye shi duka suna yin shi ne don gyaran kai wataran kuma suna yin shi in za su ta yi balaguro don kada kan kansu ya yi ƙeya har maza ma suna yin shi a lokacin domin ruwa suna musu wahala in ka ta yi balaguro mai yiwa ma haka dawo ba ka yi wanka ba to rishin wanka kuma yana shayo mai yana jayo ƙeya musamman a lokacinsu to sai su cure kansu sai ya kasance ƙeya ba ta iya shiga a cikin kan to wannan shine kenan kenan ta tace mun kasance muna wanka alhali akan kanmu akwai curi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah muhillatun wa muhrimatun dai ne ba mu da ihrami kuma ko muna cikin ihrami ko ba mu cikin ihrami muhillat shine in baka cikin ihrami muhrimat shine lokacin da kake cikin ihrami an gane da kyau ko wannan abalaguro ne in suna abalaguro suka tai da kansu cure ba su banye shi haka suke wankan janaba da shi حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه حدثني ضمضم بن زرعة كنجون سناكو ضمضم أنغانيكو جيد عن شريح عن شريح بن عبيد الله قال أفتاني جبير بن نفير يا بني فتوى جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة كما دوان كان جنابة أن ثوبان أكنشوا ثوبان حدثهم sahabi kenan annahu mustaftawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an zalika akan cewa sun tambayi manzon Allah game da haka faqala ma'ana game da gashin kai da aka cure faqala sai ce amma rajulu falyanshur ra'sahu falyaghsilhu amma namiji shi ko ya cure kanshi ko ya dame kanshi to ya banye shi in zai wanka hatta ya buluga usula sha'ari har sai ya kai ƙasan gashi wa ammal mar'atu amma ita kuma mace fala alaiha babu laihin komai akan ta Allah tanqudahu dan bata walwale shi ba litaghrif ala ra'siha ta debo ta kwarara akan kanta salasa gharafatin diba guda uku bi kaffaiha da tayin hannuwanta guda biyu wannan hadisin ya raba gardama kenan namiji dole sai ya banye kanshi an gane ko an ce sai ya banye kanshi ne don laraba suna tara gashi kenan shi namiji dole sai ya banye kanshi tunda shi ba kitso yake ba kulle shi dai ne suke su sa magani sai ya banye ita kuma mace aka ce ba dole sai ta banye ba don suna yawan yin wannan kuma suna yawan yin kitso amma akwai riwayar da ta nuna mata sai sun banye kansu sai sun banye kitson su in za su yi wanka to amma malumai sun haɗa hadisan guda biyu da cewa hadisan da suka nuna sai ta banye kitsonta sun shahi wankan haila ne wankan tsarkaka daga haila su kuma hadisan da suka nuna ba sai ta banye kitsonta ba hadisan da suka shahi wanka na menene na janaba dan me yasa dan shi wankan janaba tana iya a cikin tana yiwa a cikin wata ta yi shi sau goma sha wani abu an gane ko ko kullum ma sai ta yi amma shi kuma wankan haila so guda ake gani so guda ake ga wata to shi sai aka ce tun da shi wancan su guda ne ga wata kenan babu wahala dan an ce sai ta ne sai ta banye kanta amma shi kuma wannan da yake kullun kullun ne mai yawa ma ga ini ta yi biyar ya Allah ya hada ta da miji mai mai karhi an gane ko to ya an ce ko so biyar so biyar za ta wanka kuma so biyar sai ta wanki sai ta banye kanta kun ga za a tsananta mata yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ad-dinu yusrun wannan shine kenan jayyid a takaice dai wannan shine kenan wanka na haila mace za ta banye kitson kanta wanka na janaba ba sai ta banye kitson kanta ba mu'ida wannan hadisan dan ya zamanto mu'ida da wanka babun fil junub yaghsilu ra'sahu bil khitmiyi babu mai bayani akan mai janaba da zai ya ra'sahu da zai wanke kansa bil khitmi da wani gari da ake cema khitmi wani garin magani ne da suke wanke kai da shi ayujiji uhu zalika shin wannan yana isar masa حدثنا محمد بن جعفر بن زياد حدثنا شريك عن قيس بن وهب الرجل من بني سوادة بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالختمي فزا الله يكسن شينا وانكي كان صدقارين ختمي وهو جنب الحالينا دجنبا يجتزئ بذلك an gane da kyau ko ma'ana yana cakuɗa wannan da ruwa wala ya subbu alaihi ma'a kuma baya kwarara ruwa a kan kansa tunda shi in an sasa ba a kwarara ruwa sai dai a ɗanyace kaikin abinda wannan hadisin da yake nunawa inda ya inganta da yana daga cikin dalilin halaccin yin wanka da sabini wankan janaba da mi da sabini sabani ne a tsakanin malamai game da halaccin yin wanka da sabini don an samu ruwa ta nuna yin wanka da magariya garin magariya shi kuma garin magariya tsarkakewa ne yake hadisin da ya inganta shine na wankin gawa da garin magariya to suka yi kiyasi akan suka ce kenan ko na janaba ma za ka ka sami za ka ka sa sabi ne abinda dai alkhairi mutum ya nisanci wannan in ka tashi kai wankan ka na na mai ke da suna na tsafta ka ka sa ka sa sabi ne in ka tashi na janaba ka ka sa sabi ne shi ya alkhairi malai ce babun fima fima yufidu بين الرجل والمرأة من الماء باوي بياني أكن فيما يفيد game da abin da yake kwararowa ya fido ay yasilu game da abin da yake kwararowa bainar rajuli wal mar'a a tsakanin mace da namiji min al ma na ruwa an gane da kyau ko kawo misali mace da namiji ne suke wanka ruwan shi tana suna zubo mata ruwan ta shi ma tana suna zubo mishi حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن قيس بن وهب الرجل من بني سواد سواء بن عامر عن عائشة فيما يفيد بين الرجل والمرأة من الماء أن تنبي عائشة جمدا أبن دي كقرارو وسكان النمج دم تنروا قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء منذ الله يكسنتينا ديبو تاهين روا ya subbu alayyal ma sai ya zuba mini wannan tahin nashi na ruwa sun ma ya akuzu kaffan min ma'in sannan sai ya ɗebo tahi na ruwa sun ma ya subbuhu alaihi shi ma ya zuba ma kansa an gane da kyau ko ma'ana dai wannan hadisi yana nuna sunna ce yin wanka tare da iyali ko wannan shine kenan sunna ce bayan wannan kuma ruwan da kake wanka da su don sun zuban maka ko nata sun zuban maka wannan baya tasiri a wajen mi a wajen wankan ku wallahu ta'ala alam amma a irin wannan wankan sai an rika sara ana dubin bakin gatari kada ku zo gidan haya kuke ku shiga kuna abin da kuke yi daddare wani ya gama ce da namiji sun huto daga ban ɗaki ce gidan nan akwai karuwai an gani da ke ku wannan shine kenan wannan shine kenan a nan za mu dakata kenan sai mu shiga a darasi na biyu subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am to mu shiga in akwai tambayoyi ko biyu sai mu alaikum assalam wa rahmatullah na'am ba wanga ya riga ka aha mm aha na'am na arwalla yana shiga cikin na farko tunda dama na farkon da manzo Allah yake jika hannu yake an gane da kyau ku ya murza ya murza da kyau to idan kai na arwallakin nan ka tahi ka komo wannan ma yana isa a wancan kin na murzawa kin eh sosai yana iya isa a ciki tunda me yasa aka ce ka je ka komo haka dan hudunonin nan su liƙe kenan da kai shi yanzu in ka tashi kana iya kai sai ka dauko kwarara ka dauko kwarara sau uku wallahu ta'ala هذا ربيره نعم مهلكين الله نعم هيك و... جيد yace wani suka yi jayayya da shi akan cewa ya ce akwai matakin da in mutum ya kai yana mahulkin Allah an gane da kyau ko to abinda zai tabbata dai shine mahalkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shine shine abinda ya tabbata manzon Allah yake cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan ko kuma wanda ya gani a cikin mahalki zai gani a ranar tashi alkiyama amma mahalki na Allah madaukakin sarki wannan gaskiya ban saba jin shi daga magabata ba ban saba jin shi daga magabata ba wata ran shedan yakan iya yawaita sama mutum wannan kamar yadda zai yawan sa maka tunanin wai shi Allah ya yake wa ya halitta Allah kaza da kaza irin wannan yana shedan yana sa mutum irin wannan tunanin an gane da kyau ko kuma wannan ma tun a lokacin sahabbai an samu wannan ɗaya daga cikin sahabbai zai ce ya rasulullah inna najdu fi anfusina ma yata'azamu li ahadina an yantiqa bih wanzu Allah mu muna wani tunani wani tunani na zo muna irin tunanin da muna jin nauyin mu faɗe sa wasu ma suka ce manzo Allah ni tunanin ina jin da in faɗe sa kuma in hawa a bisa kan katon dutse in hwado me tunanin shine shine shakka game da Allah madaukakin sarki sai manzo Allah ya ce alhamdulillah alhamdulillah alladhi radda kaidahu ila alwaswasa sai manzo Allah ya ce godiya ga Allah da yasa kaidin ya tsaya ga wasu wasi ne bai sa kuka aikata abin da yake sanya muku na shakka ba an gane da kyau ko sai manzo Allah ya ce idan mutum ya ji wannan yi tofi a hannunsa na hagum sau uku ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kenan wannan sai nuna kamar yadda zaka rika tunanin ya manzon Allah yake an gane da kyau ko to haka shedan zai iya zakuwa ya sa maka tunanin ya ya Allah yake tunda har zai sa maka shi ko cikin tunani zai iya zo maka shi a cikin me a cikin mahalki domin manzo Allah yake cewa ar-ru'ya thalathatun mahalki kala uku ne an gaya da kyau ko fa bushra min ar-rahman in wa zaman to bushara daga Allah au tahu au amikir suna au takwifu min ash-shaytan ko tsoratarwa daga shaytan ma'ana ko ya zaman to daga shaytan ne mahalkin au hadithu nafsin ko ya kasance labarin zuci ne an gane ko dama hausa ke cewa abinda mutum yake abinda ya dami mutum shi yake maholki da ka kana yawan maholkin kayi aure to aure kake so an gane da kyau ko wannan shi ne da ka kana yawan maholkin mai yake da suna maholkin da ke sa ka wanka to kana da ƙarfin sha'awa ne misali to wannan shi ne kenan a takaice dai wannan maholki bai bai inganta ba Allah ya ce la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absar wannan shi ne kenan alaikum assalam a ta jiya ko jayyid ita da yake mun yi alkawalinta wani malami ban san ko ya zo ba yana kwana a tara shi ga tambayi ku zan ba da amsa nace a tara ku ka san karatu da da rana da azumi akwai wahala mun saba da bayan abin ga muke ko bayan magariba muke yi alhamdulillah bayan magariba wanda bai saba zuwa bayan magariba muke karatu ba a cikin ramadan ba yadda kuga masallaci na cika haka haka yake cika amma kowa zamane yake amma yanzu da yake azumi ne kuma da rana ake daga masu kwanci sai masu angashe jayyid wanda shine muna ba da uzuri don musan yanayin da ake wanda shine amma inda da dare ne ka zo ka kwanta muna haka za mu sayi agaji su yi waje da kai tambayar ita ce a yake da suna wani kamar idan ana cikin sallar tarawihi liman ya zamna ko ai ya zamna ko a bai zamna ba raka ya kamata ya zamna sai ya wuce tsaye in dai niyyar shi raka a biyu biyu ne zai in ya mike tsaye sai ya me sai ya komo ya hanci mishi subhanallah ko ya tuna sai ya komo ya komo ya zaman tahiya ya sallame sannan sai ya yi ne a sai ya ba'adi an gane da kyau ko magana mafi inganci sallar nafila ita ma ana mata ana mata sujudu sahau akwai malaman da suke gani sallar nafila ba a mutu yi wannan kuskure ne Allah me yake da suna sallah doka sallah ce kamar yadda ake mata farilla sahau ita ma ta nafila ana mata sahau wannan shine magana mafi inganci na ce wannan ni ma ya faru da ni so bi ni sai da ma na zamna zaman tahiya farmakon in sallame sai na sai na muke tsaye to su ma sun muke tsaye babu wanda yake to ina muke tsaye sai na tuno sai na kuma na zamna na biyun kuma ban kai ga muke watsa ba sai na tuna sai na zamna na sallami shikenan shi wannan ba za ka yi mi ba ba za ka yi sahu ba in dai kawai hunka ba su rabu da ƙasa ba za ka komo kun babu komai a kanka guyoyi su rabu da ƙasa ba za ka komo abin ga wannan shi ne kenan wallahu ta'ala alam na in mutum ya miƙe yawa in mutum ya miƙe za ka komo sai ka yi ba'adi masu raka a biyar maimakon raka a hudu kinan nan sujudu sahau abin da ya kamata yi nan da ya tashi ya kawo sallah na raka a guda an gane ko sai ya kasance ya zama to witiri tunda akwai witiri da zai daga baya an gane da ko ya tashi ya kawo raka a guda sai ya zamna sai ya sallame a wannan wurin yana iya yi sujudu sahau shi ma ba'adi shi kenan kenan ya cika raka a guda nawa guda shidda dan in ya tsaya ga wannan guda biyar kenan tun nan yayi witiri kenan durako inda za su yi gaba za su yi mi ba ba za su yi wani witiri ba wannan shine kenan wallahu ta'ala alam na a saniya